أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau muna ɗaya ga watan jumadal akhir ko biyu uku ga wata na jumadal akhir shekara ta 1445 wanda haka in ya dace wa 16 watan 12 miladiya ta 2023 darasi na 25 a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safha ta 105 malam yana mana magana akan gaba ta alfiraku addallatum idadun lil'ummi halika bi ma'ana lalle ƙungiyoyi da jama'a waɗanda suka bar hanya na gaskiya malici waɗannan an same su burbuɗin al'ummar da allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar a bayan za mu tashi inda maliki cewa wa aslul qadariyati an-nufatu hiyam hiyam tidadun li mazahibil mashhur وبعض الصابئة وبعض فرق النصارى كذلك مالتي زام سامتي وأسل قنجيا كو جماعة القدرية waɗanda suke da aƙida na abin da ya shahi cewa ai ɗan adam bai da ta cewa duk abin da ka ya faru ai kadara ce ta ubangiji don haka don me za a kama mutum da laihin abin da aka kadarta mashi waɗannan mutane sun samu tunaninsu aslan ba daga littafin Allah ba ba daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maliki ce annufatu waɗanda suke kore abin da ya shahi kadara yace hiyam tidadun yace sun samu asali ne daga limazahibil majus daga mazhaba na majusawa wa ba'di sabi'a da wasu daga cikin waɗanda suke biyar ko suke kamanceceniya da addinin nasarawa malice wa ba'di firaqin nasara kazalika haka kuma da wasu daga cikin firka na abin da ya shayi nasara su almajus mutane ne waɗanda suke abadatun niran masu bautan wuta wanda aka same su a ƙasar farisa ita ce ƙasar iran lokacin da umar allah ƙari za a gare shi suka kai farmaki suka amshe gari wa ma'ila zalika waɗannan mutane alƙa'ilu na inna lil'alam aflain majusawa suna cewa duniya tana da asali guda biyu kala biyu akwai nurun wa zulma alheri da abin da ya shahi waye sai a ce wani shi ne haske sannan kuma akwai abin da yake duhu ne to waɗannan abubuwa ne waɗanda su suka ƙirƙira ba addinin Allah bane ba al-imamu qatada ɗaya daga cikin magabata yake cewa al-adiyanu khamsatu khamsatun yace addinai da kake gani sun karkasu kashi biyar yace arba'atun lishaytani wa wahidun lirrahman kaso guda hudun nan gabaki daya yace na shaytan ne duk wani tafarkin da ba tafarkin Allah ba ba tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to wannan tafarki ne na shedan karka rage ka kara kaka baka ka wahala shaidan ne a tsaye kawai yake kiran mutane ku yi gabas ku yi dama ku tashi ku zauna ku yi kaza ku ce kaza kar ku ce kaza amma kuma addini daya shi na Allah to wannan addinin ɗaya na Allah shine abin da yake wajibi akan mutum mai imani ya ga cewa ya zaƙulo shi a ina yake kuma rahama ta ubangiji wannan addinin guda ɗaya yana nan a haskake laili haka na hariha yadda duhun daren shi yake haka sahiyar shi take da haske yani daren shi haske ne kuma sahiyar shi ma haske ce ya ce la ya zai anha illa halik ba wanda yake karkacewa hanyar wannan sai mutumin da yake ɓatacce Allah kare to da haka waɗannan usul kaga kenan alƙadariya sun samu asalin tahiyyarsu daga wa yace daga mazhaba na majusawa masu bautar masu bautar wuta kawai kuma abin da yake maka nuni akan cewa mabiya addinin shi'a ƙarshe suna so ne su jingine zuwa ga abin da kakannin suka bauta ma sai ka samu addinin shi'a sai a hura wuta ba wace bakin ciki ake ji ake nunawa da alhini na maktal Hussein radiyallahu anhu wasu a ce wuta za a hura kuma cikin wutan za ku rika bi to ma alaƙatu haza biddi me alaƙan wannan wutar da za ku rika shiga da addinin Allah me da alaƙa manzala sallallahu ya tura wata sariya ko da suka tahi kawai shugaban sai hura wuta ce ku shiga suka ce a mu shiga da muka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu nisanci wannan ne kuma za a kawo saboda Allah baka jagoranci ka buru ka ce mu shiga suka ki shiga da aka zo aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ga abin da shugaban da aka dora yi manzo Allah yake cewa da ku shige ta to ba za ku taba wuta daga cikin ta ba kenan dole mutum ya zama to irin shani a bude kenan dalili za ka bi ba wani mutum ba za ka tasa a gaba mala ya ce wa ba'ad as-sabi'ati da wasu daga as-sabi'a daga wasu daga cikin masu addinin da yake kamantacce ne da addinin nasarawa wa ba'd firaqin nasara kazalika da wasu daga cikin firqa karkashe karkashe na addinin nasarawa su wanda daban-daban ne wannan su ne kaza wannan su ne kaza wannan su ne kaza mala ya ce wa usulul jahmiyyah imtidadun li madhahib al-falasifati wa ghayrihim sanan asalin mabiya jaham ibn safwan wanda iya daga cikin ƙungiyoyin da suka bace ta ɓangaren da ya shahi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunaye to jahab ibn safwan da jahamiya wanda ita ce asalin tahiyar tasu malace su ma imtidadu sun samu ɗosanowa ne daga limazahibin falasifa daga mazhabobi na falasifa waɗanda su ne filozof malaman falsafa malaman tunani da surutu da sauransu daga nan suka samu asalin abin da suka jingina shi zuwa ga addinin Allah da haka za su jirkita abin addinin Allah saboda me saboda dogara akan wani abin da wani filosofi ya faɗi wanda wannan kuma matsala ce wadda ta da su a cikin zukatan da yawa daga cikin mutane wani ya ji an ambaci kalmar ma wani sharaf yake ji a cewa da filosof ne matsala kenan ba laifi bane ka karance shi a matsayin ilimi wanda ake karanta amma addininka yana nan a tsaye ko mutum nawa ya bar Allah saboda ya karanta falsafa suna da yawa sai zaman to gaba ɗaya shi ya tashi a manhaji na shakka huwa ya shukku fi kulli shay Allah ya ce tambaye shi afillahi shakkun fadiru samawati wal ard babu shakka a wannan amma shi hatta samuwar Allah me yake shakka yake a kansa wadda da gaske falasifa ai akwai tunani da yawa waɗanda ba sa sayar da addini kwata-kwata balhassani masu na ta asalin samuwar komi dole zaman to ka shiga cikin manhaji na shakka daga nan da tukun za ka iya gane ka za ka gane ka za ka gane ka za ka gane ka idan ka haɗa mutumin da ya san addini zai karantar da yara zai tsabtace musu ita ko da an kawo wani tunani lalacecce to yastati an yumayyiza bainat tayyib wal khabith yana ya tantance miye abin da yake daidai me ba daidai ba wannan abu kaza kaza ne an karanta shi a matsayin kaza amma kaza nan ba daidai bane saboda dalili na Qur'ani kaza hadisi kaza da kaza da kaza da sauransu amma an ba samu wanda ya san addini dama kawai abin da yake takama da shi kenan kuma zaka samu da yawa daga cikin su suna mi alfahari da jijji da kai saboda abin da suka karanta to an samu da yawa daga cikin tafarki na abin da ya shafi ƙungiyoyi na ɓata wanda sun hau sama wannan hanya hatta da sufa ya rikita su wannan falsafar ce aƙida ta alhulul da sauransu narkiya cikin abubuwa duka falsafa ce to malai ce su ma waɗannan aljahamiya sun samu asalin aƙidarsu daga suwa daga falasifa ne sai su ture sunan Allah su ture abin da ya shari hadasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda tunaninsu na kansu malice wal murji'a akwai wanda suke al murji'a malice su kuma imtidadun li mazahibi wa maqalati kanat li ba'd an nasara murji'a waɗanda su kawai raja ake sawa ka ce ashhadu an la ilaha illallah ce magana ta daga ta gadi ba sai kai sallah ba kakka wahala kakkai azumi duk wani abin da ake na ibada duk ba sai kai ba kawai ka zamanto mai sare arraja to wannan su ma akwai su kungiya ce ko mai zaman kanta kuma suna kiran mutane zuwa ga abin da ke bata a yana suka samu waɗannan abubuwan nasu za ka samu sun same su daga wasu daga cikin annasara sai a ce ai gaba ɗaya yesu ya wanke ku tas muku da matsala ku je ku abin da ku dama kamar da ke samu da wasu daga cikin sufaye a ce wani ya yahe maka shehuwa ne ya yahe muku gaba ɗaya kawai ku je iya manoma shi to kada ka farto lahu anta anta man tafsir lahu malati wasabi'a wa ba'd ad-diyanat al-hindiyyah wa ghayriha da wasu daga cikin addinai irin na India da makamantan su daga nan aka samu murji'a su ɗan sare ne kawai kuma duk wanda yake mutaba'an duniya yana fahimtar haka ne a ce wani an wanke shi wa wanke shi alloli suka wanke shi kaga ta'addudul aliha duk akwai shi a cikin waɗannan hayaniya to sai a aro irin waɗannan abubuwan sai a zo da su cikin musulunci kuma da sunan mi kamar an waye yanzu kamar falsafa daga ta falsafar islamiyya wace ce wane ne su ibnu sina su waye mufakkir mufakkir islami ne wane ne wane ne duk irin wannan abubuwan a ce ga wani abun da duniyar kafirci take tsaya a kai shi wai kuma dole sai ku nuna cewa kuma kuna ciki dan mi idan shi bai kwadaici abin da yake hannunka ba kai musulmi ta yaya kai musulmi za ka kwadaici abin da ke hannun kafirci har ka rika faman cewa dole sai ka jinginu kamannu wannan jingine-jingine da mannuwa da su da nuna cewa duk kamar ta hiyar ɗaya ce shi ka waɗannan ɓatewa a cikin addini ya imar da ɓata da yawa da rudani da yawa a cikin addinin allah saboda su ake dole ne kun nuna kuma tare ake tafiya wanda wanda matsalar kuma a shi'uru bin naƙas mutum ya rika jin cewa shi ba komi ba ne ba ko yana tsoron ma ya bayyana addini saboda kar a ce kaza sai ke kira zuwa ga wannan ku da kuke da ilimin qur'ani da hadisi su mi suke da hayaniya ne ba ba abin da suke da duk abin da suke takawa da shi aikin banza ne duk iya dodo duk bakin shi na gidan duniya ne ya kare to kuma duniya duka nawa ce da aka bai kamata mutum musulmi ya rika risina wa wani kahu ne har ka rika wani nuna mashi ka ɗauko wani abin da yake ilimi shi ne ka zo ka sa cikin tafiya addininka ka ruguje addininka dukkan waɗannan abubuwan kaga shi malam titir din da yi alfiraku dhalla yace imtidadu lil umil halika al'umin da Allah halakar da su ya bayyana cikin Qur'ani cewa batattu ne sun bace kahurai ne laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam Allah ka fatar da su kuma wai ka rasa wanda zaka dosara da addini daga wajen sai daga wajen waɗannan mutane to daga lokacin da aka samu wannan dosare dosare daga nasa dosono irin waɗannan abubuwa jahamiya suka dosono daga falasifa su waɗancan kadariya daga majusawa su ma murji'a suka samu daga masu addinin ɗan addinin buda addinin da ake a ƙasar ƙasar indiya mala ya ce wal batiniya da su kuma 'yan batiniya 'yan shi'a imtidad ya ce sun samu abinsu lizzanadiƙa wal mala'ida wal falasifa daga zindiƙai zindiƙi wanda ba ruwan shi da addinin allah duk wata aya ko hadisi a karanta kawai zai karata da tsarin ƙwaƙwalwar shi da ganin damar shi in yayi yayi imani da shi in bai ba kuma komin ɗaggar shi da su darajar da wannan nassin yake da wala zai watsi da shi to su ma batiniya ɗan shi'a sun samu wannan tunanin addinin nasu daga zindikai da aka ba ruwan shi don ya zagi duwan wanda ake ga darajar shi da suna addini ba wani abu da amfani shi sai zagi abubakar da zagi umar da zagi usmanu ya yi inkarin hadisai wasu ayoyin ma ya rushe su wal mala'ida haka kuma da mulhidai mulhidai su ne waɗanda za su ɗan shishigi na addini za su karanta addinin saboda su yi su yi abin da kira shi da suna shishigi a cikin shi kuma da yawa har ayo akwai su yanzu wannan da ake bada labarin ta wafa sultan duktura wafa sultan da irin irin su ne mala'ida ne mulhidai ne wanda shishigi kawai suke da suna addini wal falasifa haka kuma da su ma falasifa malaka fi sa'irin umamin halika a sauran al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala halakar da su gaba ki daya to duka zaka samu duk wata wata hanya ta bata to sai ka samu asalinta ta ɗosono daga wani ɓata na wata al'ummar da Allah hallakar da ita a baya ko ya bayyana cewa waɗannan mutane hallakakku ne sai ga mutum wai yana musulunci a yau amma ya ɗoso daga waɗancan mutanen malai ce wa sufiya to haka sufaye ya ce imtidadun ta samu asali ne liddiyanati alhindiya abubuwan da suke tahiya a kai da tsarin tahiyarsu yana da alaƙa da wani kaso daga cikin addinin indiya malai ce wali kasirin min diyanati والمذاهب والفرق في الامم الحالكه kuma da wasu abubuwa ma da yawa a cikin addinai da yawa da mazhabobi da kungiyoyi wanda suke batattu a ciro can a ciro can a ciro can in ba haka ba ta yaya mutum musulmi wanda ya imani da Allah a yau zai kalle ka ce ya gafarta maka ya aka yake da wannan lafisa ko wani ya ce maka ya dauki alƙawalin zai kai ka gidan aljanna gobe kiyama a ina samu lafisa a randa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma cewa idan aka zo farfajiyar kiyama annabawan da Allah ya turo waɗanda su ne mafi alheri a cikin al'umma gabaki daya kowane annabi na cewa nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi kai a yau dan kutuku babu wanda imani kawai a san baya yake kace zaka dauki wani ka kai shi aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da bayan al'umma ta tattaru zuwa gare shi aka ce ya ya rasulullahi ka roka mana Allah ya hisabi ba a roƙi Allah ba kai wani aljanna mazalla ya zo ƙarƙashin inuwa a ƙarshen ubangiji ya faɗi ƙarƙashin in a ƙarƙashin ƙarshen ubangiji ya faɗi ya sujada ya yabi ubangiji ya jinjini ubangiji da kalmomi tsada da wanda shi ma manzon sallallahu alaihi yake cewa sai a lokacin Allah yake lakkana mushi su a lokacin za a ce mushi ya daga kanshi ya tambayi abin da yake so a bashi yace ya ubangiji ayi ayi hisabi tsakanin mutane yanzu duk mutumin da ya san ƙur'ani ya san hadisi ya san irin waɗannan bayanan da mazallaye zai wannan gangacin su abubakar su umar su usmanu waɗanda suka samu lasisi na kirki daga annabin allah ba su yi waɗannan abubuwan ba sai a yi sai daga baya a samu wani a ce ai kaza ai kaza ai kaza to wannan sufanci za ka samu da yawa daga cikin abubuwan da tarkacen addini daban-daban ne duk abin da suka gaya musu su aro lasiyama wanda da cikin su ɗauke da shi da suna ibnu ibnu arabi ibn arabi arabi bidun alif wal lam wannan mutumin ya rikita addini ya rikita ya rikita sufai iya rikitawa saboda abin da ya shayi hulul kinna narkewa cikin abubuwa da abaka wurdin da zaka ga Allah ko kai ma ka zama Allah ko ka narke ko komai ka ga kallon shi a matsayin Allah duka sheka musu wannan tarkata kuma karkashin addinan wasu daga cikin kasan addini India wanda daga cikin kasan a firaq dalla falsafa ce da sauransu akwai maganganu kazamman maganganun da wasu kafirai ba su yi su ba to wannan duka matsala ne wajibi ne mutum ya tace in za ka bauta wa Allah ka tace iya tacewa ka san wani irin bauta za ka wa ubangiji subhanahu wata'ala Allah shigar da mu malace wa haka za kathirun min alfiraqi najidu annaha imma an takuna imtidadan mubashiran للديانات والفرق القائمة في الأمم الهالكة أو تأثرت بهذا malai ce so da yawa za mu samu kungiyoyi ko kuma al'ummomin da suka hallaka a baya cewa annaha cewa su wannan al'umma ko su zamanto imtidadan mubashiran ya'ani ya zamanto sun dosano kai tsaye liddiyanati game da abin da ya shahi addinai wal firaqu da kungiyoyi alqa'imati fil umam al halika a cikin al'umma da suke hallakakku kenan ko zamanto sun dosano daga wancan wurin kai tsaye au ta'assarat biha ko kuma ya zama to tasirantuwa suka yi da shi mai malaki so ya ce anan ya'ani waɗannan ƙungiyoyin na ɓata addiyanatu allala aw alfirqu dalla ko ya zama kai tsaye arowa suka suka kawo ko ba gaba aka ce kar ku abu kaza bid'a ne suka ce to ai suwa ne ma suna yi mu wala ka dole mu yi kaga me suka yi arowa suka yi kuma kai ba annabin Allah ba ba haka ba saboda wani idan ana bada dalilin cewa dan mi za ka aro abin da ba cikin addini ba sai ce maka ai manzo Allah sallallahu alaihi ya zo garin Madina ya samu mutane suna azumin yawm Ashura sai ce nahnu ahaqqu bi Musa wannan manzo Allah ne kai manzo Allah ne ba ɗaya bane ba shatta da ma bai da tara wasu rai ai hanyar jirgi daban ta motsa daban ba ɗaya bane ba da haka in ya tabbata wanzan Allah ya tabbatar da abu wannan addinin Allah ne amma duk abin da bai tabbata ba ni da kai a yau ba mu isa ba mu zo mu ce aya ba kaza addini ne saboda an yi kaza kuna makamanci saboda wani kwatance kuna makamanci wani ba da ce au ta'assar ko musu tasirantu a tasirantu da wani abin da yake addinin su wane ne mala yace wa hadha amrun mustafidun inda kuttabil maqalat wal ba'isin yace wannan wani abu ne wanda yake sananne a wajen masu rubuce-rubuce da makala da abin da ya shahi bincike wa ashabu hadhihi almazahibi nafsuha kai da ma wasu daga cikin ma'abuta wannan mazhaba su a karan kansu malice kaifa la wa qad akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam alhali ya za'a ce abun ba zai yi wa al'alim zalla ya bada labarin haka in zaka faru lakin ahla al-ahwa'i yukabiruna wa la yafhamun zaka samu abuta bin son zuciya yukabirun ya'ani yu'anidun suna mu'anada suna jayayya suna ja'in ja wala ya fahimuna ba sa fahimta ina ya fahimuna ba sa fahimta ina kasa gaba malaci wa kama sabata bin nafsi wal waqi'il mashhudi wal istiqra'i al kamil anna ahl al ahwa'i wal bid'i wal iftiraqi imtidad kulliyan aw juz'iyan lil milal wan nihal al batila yace abin ne wanda yake tabbatacce daga nassin addini wal waqi'ul mushahad sannan kuma da al mashhud yanayin da ake rayuwa a yau wal istiqra da karance-karance da za a yi yana tabbatar da cewa anna ahlal ahwa'i ma'abuta bid'a da son zuciya wal iftiraq da rabe-rabe a cikin al'addini wannan mutanen imtidad sun dosano ne kulliyar ko ya zama abin da suke yi gaba daya aw juz'iyyar ko wani abin da suke yi kaso kaɗan daga ciki lil milali daga hanyoyi wan nihali da addinai al batila waɗanda suke lalatattu ya zama to daga can suka ɗosano amma ba daga ƙur'ani ko hadisi ba malice fa kazalika tabata kamar haka ya tabbata bin nususil qati'a da nassi na yankan shakku yace wal waqi'il malmusil mashhud sannan da yanayin da ake rayuwa wanda malmus abu ne wanda abin tabawa abin ji abin gani wal istiqra'il kamil da karanta karanta cikakke annahu kama akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith sahiha al'amarin yana nan yana gudanuwa kamar yadda annabin Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai ingantattu mazalla ce la tazalu qa'ifatun min hadhihi al-umma zahirin 'ala al-haqq la yadhurruhum man khazalahum wala man 'adahu ila qiyam as-sa'a mazalla ke cewa la tazalu ba za ta gushe ba ko ba za a gushe ana samu ba a cikin wannan al'umma ta wani kaso na jama'a zahirina tsayayyu ne 'ala al-haqqi akan gaskiya la yadhurruhum man khazalahum baya cutar da su duk wanda zai kokarin tabar da su ko ya ka musu cikas ko ya ka musu wata matsala ba zai tabar da su ba saboda su san me suke yi wala man adahu ko ko mutumin da zai musu kiyayya bila qiyamis sa'a har zuwa ranar da Allah zai tare kiyama ba za a gushe ba ana samun al'umma a cikin mutane waɗanda su kuma tsaye suke akan gaskiya duk yanda abuwa suka rikice to ya ake neman gaskiyar nan sai ake fahimtar wanda yake kan gaskiya zaka fahimce shi ta hanyar abin da ya shafi Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce wa humus salafus salih sune as-salafus salih magabata na kwarai ahlus sunnati wal jamaa ma'abuta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi kama wasafahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafta su to kaga wannan su suke tsaye akan dinin da Allah suka rikice kada ga addinin duk an ciccira kowa ya ja irin nashi rabu amma akwai waɗanda su ne na Allah har yau akwai su irbad ibn sariya ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah akan mi za mu tsaya yace alaikum bi sunnati ku tsaya akan tafarki na ashe duk mutumin da zai yi kokarin ruko maganar ka aikin ka duk wani kai kawanka mu'amalar ka kasuwancin ka ya zamanto kana kokarin ruko da abin da yake tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to wannan ba karamin dacewa bane a cikin rayuwa Allah da tar da mu to bayan malam ya kare cewa duk wata kungiya da ka gani ta bata ta samu asali ne daga kungiyoyi hallakakku da suka wuce a baya sai kuma matashiya ta gaba yace akhta'un wa zallatu ba'd muntasibina ila ahli sunnati wal jama'ati yace laysat min manhajihim wannan gaba ce wadda ita ma tana da muhimmanci kwarai da gaske akhta'u kuskure wa zallat da talallabiyar take jan wani ya bar hanya na na ba'dal muntasibina na wasu daga cikin waɗanda suke jinginuwa ila ahli sunnati wal jama'ati zuwa ga ma'abuta sunnar manzon Allah da jama'a su yi kuskure ko su fita daga cikin karatu su yi wani abu makamancin wannan laysat min manhajihim wannan bai cikin manhajin ahli sunna idan aka ce wane yana kokarin bin sunna sai aka samu wani abu na kuskure tare da shi to wannan kuskure ko nashi ne ba sunna bace ta karantar da shi kuma wannan karatu ne wanda yake da muhimmanci mutum ya fahimce shi sai ya dauki mutum idan yayi yana ta kokarin ya za a yi riko da sunna sai ya dauke shi a matsayin mala'ika da shi baya laifi ko kuma kamar annabin Allah baya laifi shi dan adam ne zai iya kuskure zai iya daidai amma ya kahu ya tsayu tsakanin shi da Allah akan miye abinda manzo Allah ya karantar akan shi yake so ya tafi don aka samu wani ya aikata wani aiki wanda yake la'alla ya zama bid'a ko ya zama wani kuskure ko ya zama saban Allah ko ya zama wane ne to wannan za a jingina wa shi wannan mutumin ne ba za a jingina shi zuwa ga tsarin tahiyya ahlus sunna ba da yawa an aibanta ahlus sunna a dalilin aikin da wani zai aikata wanda ko a yau duniya da take aibanta wasu daga cikin abin da ya shafi musulunci ana kallon wasu mutane sai a ce ai ku a cikin ku ne wane yayi kaza wanda wanda kuma rashin adalci ne waɗanda suke addinin kiristanci nawa aka samar suka yi ɓarɓarwa da yawa odon hitler wani addini shi kiristan ne amma ana jingina shi zuwa ga addinin kiristanci sai dai a hudo shi da sunan shi ɓannar da ya a ce shi shi ne ya yi ta don mi ba za a jingina shi zuwa ga addinin shi ba amma inda ce musulmi ya yi wani aiki sai a kwandana musuluncin gabaki da musulman a ce ga sunan su ne wannan haka ne yake islam manhajin da tsarin da stampin da ake taya a kan shi sai a kwandana shi gaba daya wanda shi kuma iya da kyau mutum ya fahimta don wani yana kokarin riko da sunna ba ce biya laifi ba zai iya kuskure zai iya ba daidai ba kuma a mushi nasiha a mai shi ta mahanya to shi ne ma ya ce a nan kuskure da zamiya zalla wanda ake samu daga cikin wasu daga cikin da suke intisabi zuwa ga sunna da ahlus sunna wal jamaa yace wannan bai cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa shine ma yace qad yahdus yana iya faruwa min ba'd ahlus sunnati daga wasu daga cikin waɗanda suke ahlus sunna ne wal muntasibina ilaihim da masu jinginuwa zuwa ga ahlus sunna min al ulama'i wal amma ko ya zamanto malami ne ko ya zamanto gama garin mutane ne akhta'un wa zallatun aqdiyyatun wa ghayriha wa ghayriha ya zama to ya samu kuskure ko ya samu zamiya har ta bangaren wani aqida a ce mashi wani kaza nan ba kaza bane abin nan kaza kaza ne ne kuma anan a cikin aqidatu safadiyya da makaranta akwai abubuwan da malamin ya ambata wanda bai da cikin aqida ahlus sunna malamai sun hudu sun yi bayani daga to dan malami ne ko ɗaya daga cikin mutane ne wanda yake kokarin bin sunna to ba yana nuna cewa baya laifi zai iya kuskure kamar yadda kowa zai iya kuskure matakar ba annabi bane kai ba mala'ika bane kai malaita wa hadha min tab'il bashari ai wannan iya daga cikin dabi'ar dan adam falaysa ma'suman ba ma'sumi bane kai ba a ce ba an kare ka daga dukkan wani abin da yake laifi ne illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam in banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi amma da ni da kai da mu gaba daya za mu iya kuskure bal ba za mu iya bane ba akwai ma kuskuren da muke yi wannan haka ne to dan mutum ya kuskure ba ba aibanta tahiyar sunna ga baki daya saboda kuskuren wani wannan jahilci ne malai ce wa hadhihi al-akhta'u waz-zallatu ko mu tsaya mu yanda idan ka samu kuskure a manhajin ahlus sunna ya ake yi shiru ake ai gum ko kuma bayani ake yi kamar yadda aka samu kuskure da da zaniya a wasu tahiya su maya suke yi malam duka zai mana bayani nan malaka cewa laysat mahsubatun wannan kuskuren da zaniya da aka samu daga cikin wani daga cikin masu da'awar sunna wannan kuskuren ba za a lissafa shi ba alal manhaji shar'i akan manhaji na shari'ar Allah tahiyar sunna tahiya ce ta shari'ar Allah qur'ani hadisi akan fahimtar sahabbai da ni in na yi kuskure ba za a hukunta ƙur'ani da hadisi ba akan kuskure na ni kuskure na ne nawa wannan amma wancan ƙur'ani da hadisi lahiyar su lau suna na ayin da suke ba wani abin da zai danna su kuma ya taɓa su malike ta manhaju ahli sunnati manhaji na ma'abuta bin sunna wal jama'a as-salafus salih ma magabata wanda suke na kware da duk wanda biyo su akan wannan wannan tsari dan wani daga ciki yayi kuskure to wannan baya taba abin da yake manhaji na shari'a malike wa qad za'ama haqiqa kuma surraya ba'da wasu daga cikin al-maftunin min al-mu'asirin wasu fitinannu daga cikin waɗanda ake mu'asirai wanda suke ɗan ya kira shi da suna da tsake rayuwa da su a yau wai suna raye cewa anna ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta bin sunna da jama'a yace as-salafu salih magabata na kwarai yace wa qad yusammihim al-hanabila wasu suna suna kiran su da suna al-hanabila saboda nisba zuwa ga Ahmad ibn Hanbal imam ahlus sunnati wal jama'a suna raye cewa wai a kan cewa ahalus sunna ya kumu suna tsayuwa au ya kumu manhajuhum ala umurin manhajinsu yana tsayuwa akan wasu al'amura hum ala khilafiha suka suke cewa su kuma akan sabanin abin suke yace kan nasabi wal jabari wal tafkiri wal hudubi wal ta'assubi suka ce abin da ya shahi an-nasab an-nasiba sune waɗanda aka samu suke kuzuzu ta ahalul bait suka wuce abin da addini ya umarni a kai sannan kuma wal jabar da yan jabariya da abin da ya shahi at-takfir jama'ar masu kafirtar da mutane biduni ma zambin sune khawarij wanda duk abin da ka aikata sai a kafirta ka wani sai su kwatanta cewa ahalus sunna haka kuma da yawa suna haɗe ku sai su kalle ka kai da kake kokarin bin suna sai ai kai da dan boko haram ko kuma dan boko haram ai irin ka ne wannan zalunci ne dan boko haram daban ahlus sunna daban saboda duk mutumin da ya karanta addinin Allah manzo Allah sallallahu ya bada labarin waɗannan mutanen tsab tastin da farkon su har karshen su da da suka taso ma kamma wani bala'in su ya tashi wanda suka tashi suka yaƙe su haikan su ne ahlus sunna malam Jafar ya taba zuwa masallacin Indimi zai tafsiri saboda wata magana da ya ta ilimi ta gaskiya suka taso waɗannan mutane suka ce sai bai mahaifin shi ta aiki wani ba shi ba shi ne ake ba da labarin cewa sun harhaɗu a inda ƙofar da yake shigowa ya ce musu an karɓar sai da suka ji inna alhamdulillah suna daga can suna jira shi kuma ya shigo ta wata ƙofa ba su an sai da suka ji shi a sama yana inna alhamdulillah na hamadu wa nasta'inu ya yi bayanai da dama ya faɗi ya rubuta ya jinji ya miƙa hukuma cewa irin waɗannan mutanen dama addini ya san da zamansu matsala ya fara labarinsu yana cewa sharru khalƙin layi su ne mafi sharrin halittan Allah wadda alaƙa tahta addini sama a ƙarƙashin rihin sama to duka an bada labarinsu ta ga wani ya zo ya ce maka kai kai ne kaza wannan rashin adalci ne manhajinka daban manhajin shi daban ba ka kafirta duk mutumin da yake musulmi ne a dalilin wani aiki da ya aikata na zunubi sai dai zauna a matsayin musulmi mai sabo musulmi mai ƙarya musulmi mai yi da mutane musulmi mai cin riba musulmi mai zina musulmi mai shan giya amma iya nan dai a matsayin shi na ne na musulmi har sai lokacin da ya aikata wani aikin da kuma ƙur'ani ne ko hadisi zai huta shi daga cikin musulunci ba ra'ayi ba ko kuma tunanin wani ko ganin daman wani sannan kuma manhajin ahlus sunna yana tafiya akan mi biduni ta'yin al-ashkhas hukunci za a faɗi aiki kaza duk wanda aikata aiki kaza hukunci shi kaza ne sai ka auna kai da kanka ka saba kanka gani in ta maka daidai ka ji tsoron Allah ka kawasa yawa in kuma bata maka ba to dawa ba da kai ake ba malaka ta yaqumu manhajuhum ala umurin sura abin da ya shahi al-nas wal jabr wat takfir da abin da ya shahi kafirta mutane walgulubu da wuce gona da iri wata asub da rikon kankamo akan tunanin wani malici wal itimadu ala al mawdu'ati wad da'ifi min al marwiyat da dogara akan hadisai mawdu'ai da abin da shi hadisai da'ifai daga cikin abin da aka yi riwaya malici wal ahwa da bin son zuciya wa adam al fahmi da rishin fahimtar nassin inda ya sa gaba wasu suna wasafta ahlus sunna da wannan wasafin na zalunci malici wa rududul af'al sannan walisti'ida didda al-mukhalif wa irhabihi wa nahwi zalika da abin da ya shahi mayar da martani shine rududul af'al kenan mayar da martani walisti'ida da nuna kiyayya didda al-mukhalifi a kan duk wanda ya saba maka wa irhabihi da yin ta'addanci akan shi wa nahwi zalika da makamancin wannan mimma za'amahu daga cikin abin da suka raya ba'du al-mawturina wasu daga cikin ɗan ruɗu wa ahalin ahwa'i da ma'abuta bin son zuciya kadiman wa hadisan a da yanzu yake ta wal musanni wa yake ta wal munsifu yudriku badahata anna hadha min al jahl wal munsif idan mutumin da zai wasafta ahlus sunna da cewa waɗannan abubuwa kaga daga faɗi da kake duk mutumin da ya san sunna da ma'abuta bin sunna da san wannan ba da su kake ba yawwa irhab ba aikin su bane ba aiki da hadisi maudu'i ba aikin su bane ba aiki da hadisi da'ifi ba aikin su bane ba sannan abin da ya shahi kokarin abin da ya shahi ta'addanci ba aikin su bane ba duk abin da ya shahi iyayya ga mutumin da ya saba ba iya za ka yi ba bal hasali soyayya ce ta sa kake bayanin cewa abu kaza kuskure ne saboda gyara ba gumba kai ka kyale ka shiga gaba da mutum bal za ka bayyana mashi gurgudan ali shi ne malai ka ce duk mutumin da wal munsifu duk mutumin da yake insafi yake adalci a cikin abubuwa yudriku yana fahimta karara badahata a ya'ani badahata anna hadha min al cewa lalle duk wanda zai bayyana irin wannan al'amari ga akan ahlus sunna lalle wannan mutumin jahilci ne yake faɗi yake ta awit tahamul wal hawa ko kuma kawai dora musu ne yayi da bin abin da zuciyar shi kawai ta raya mushi amma su ahli sunna sam sam ba wannan bashi bashi bane tsarin su malaka fa inna afrada ahli sunnati wal jamaa min al ammati wa ulamaiha yace wasu daidaiku daga cikin ma'abuta bin sunna na daga cikin al amma sune mutane ga magarin mutane wa ulama da malamai wa wulat sannan kuma da jagorori malaka kad yahdus yana iya yiwa ya faru min ahadihim daga wani daga cikin su ya faru mi akhta kuskure a matsayin shi na dan adam wa mazalim ko kuma ya zama to shugaba ne an same shi da wani kaso na zalunci wannan bayya tube mishi cewa shi ba ahlus sunna bane ba malati wa tajawuzat da ketare iyaka yani akan tajawuzul hadd yani ka ketare iyaka akan wani kai ta'addanci akan wani wani dan abu wanda wani ko wani yi wa bid'un sannan kuma da wasu ayyuka wanda suke nuni zuwa ga bid'a za a samu mutum yana da awar sunna amma wani aiki da yake aikatawa yau da gobe sai ga shi ma ya fasa kuma me iya tsarkin tahiyar wannan wannan tafarkin shine tahiyar ce ake ana kaga ka dauko tahiyar sunna daga farko a yanzu tahiyar ba ba dai bace ba an yi gyare gyare da yawa duk abin da aka fahimta ce abu kaza kuskure ne sai a nisantar da shi abin da aka fahimta karkashin qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai shi za a koma aiki da shi ko yau ko gobe ko jibi ko gata in dai mutum zai tafiya akan tafarkin sunna to wannan shine tsare shi an tamarin kana nan a matsayin mai tafshi akan qur'ani da hadisi inda suka karkata ka nan zaka karkato babu zan sai ka zo ka tsaya eh kam ka ce a mu muna nan haka zamu ko kuma yau shekara shekara nawa ana aikin kaza haka zamu an samu irin wannan da yawa wani ya karantar da mutane kusan tsawon shekara 40 yana karantar da su ya kai matakin da yana da kunya ta ilimi zai rubuta littafi zai wani zai wani ya haɗu da wani malami yake ce mashi wani kaji tsoron Allah wannan abubuwan da kake kiran mutane zuwa gare shi yace wallahi shi da kanshi ya san ba daidai bane yace to me zai hana ka ko kana da dama yace ba zai iya ba shekara 40 yana da awa akan abu yau rana kai tsaka wuce yace ba haka nan bane ba yace ba zai iya ba Allah kiyaye kaga me yake dubawa mutane ya manta ubangijin mutane inda zai hararo girman ubangijin mutane a cikin zuciyar shi tun yi watsi da mutane me za su maka iya do iya makurarta dai a ce su ce sun hwasa sauraron ka ko sun hwasa halar ku je Allah ke ka kira akan abin da ke gaskiya ka duba ka ga manzala sallallahu alaihi yake cewa annabin da Allah ya turo a bangaza ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi har ya koma zuwa ga Allah wale sama abu ahad ba fa mutum ɗaya da iman da shi kai kuma diyar da kake ji ga walimta ba kai annabi ba ko ba kai baka kai annabi kana na a matsayin da Allah ajiye ka to idan annabin Allah zai yi wa'azi ya koma zuwa ga Allah kowa bai fahimce shi ba kai me naka a ciki iya abin da Allah fahimtar da kai gaskiya tsakaninka da Allah ka faɗi musu kuma shi ma ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi ba a kan son zuciyarka ba abin da ya kauce wannan kai ma kauce mishi za ka huta ka hutar da mutane amma kai ka ɗora kanka tashi hankali abinda ka san ba daidai ba ne ba bakin ka yana faɗi zuciyarka tana mu'atabanka kuma sannan ka ɗora wasu mutane kuma baka san ba iya inda abin zai tsaye kuma duk wanda ya ɗauki wannan karantarwa a saman abin da Allah ya fahimtar da kai ba gaskiya bane ba ka ɗora su akai duk wanda ya ɗauki wannan fahimtar ya aikata wannan aikin kana da kamashin zunubi har a wajen Allah idan ya aikata wannan aikin aka ba shi zunubi ɗari kai ma ka baka ɗari in ya karantar da wasu mutane ɗari suka aikata kai dai wannan na farkon ka da kamashin wannan dan za ka hammala wa kanka wannan tashi hankali yanzu dan za ka kura wa kanka wannan tashi hankali su wani mutane da kake ga cewa kaza kaza kaza daga ran da aka ce ka mutu magana ta kare daga an ɗauke ka an kai ka wannan yukin da za a yi na aji abin ne kare daga abin da ka an kare shi kenan an kare wa zai iya maka wani abu wa zai iya agaza maka wa zai iya kama ka tallafi babu ba wanda zai maka komai sai kai sai abin da ka aikata iya iya abin da za ka samu kenan amma sai ga mutum ya ruɗi kan shi ya yi kaza ya yi kaza ba dole ba ne ba za ka karantar da mutane karantar da su abin da Allah fahimtar da abin da ya wuce nan tsaya kai ma sannan gamsuwarsu da cewa abu kaza kana kokarin tattare su dole sai ka tare saboda su saurare ka in sun saurare ka in ka samu jama'an da yawa ƙura'a zaɓe za a ka samu ƙura'a kai ba ɗan siyasa ba in ka samu jama'an da yawa ne za ka da su sai ga mutum fitini kan shi ya fahimci abu gaskiya ne wai ba zai janye ba saboda mabiyan shi wallahi akwai wani wani daga cikin malamin bin annan da yayi wata magana magana tare kura ya komo ya warware wannan magana ya ƙara wasu bayanai ma akai ya ce ma mutane yayi suka ce yayi yayi yayi to muje muje kenan abinda su suke so ne zai musu ba abinda addinin Allah yake so ba amma ce kuma duk wani tahiyar da babu Allah a cikin ta kalurar ita me yake tahiyar da ita son zuciya kuma sannan waɗanda suke awam ɗin su suke tahiyar da shi a karan kanshi malami yana bin mi suke so ne ya musu maimakon su su bi abin da yake faɗi abin da yake faɗin nan saboda nassi ne na addini ba sa ba a dole ya jika dubawa mi suke so ya faɗi musu bayanin da zai gamshe su ya zuciya su ta shi daɗi irin su musu Allah kare mu to shi ne malai ke ce a nan قد يحدث من احدهم اخطاء ومظالم وتجاوزات وبدع وزلات zai zai iya yiwuwa wanda daga cikin wanda suke da'awar ko malami ko abin da yake wanda ba malami ba ko wanda yake shugaba a cikin tahiyya ta ahlus sunna wani zai iya yin kuskure ko yayi zalunci ko ya ketar iyaka akan wani ko kuma ya aikata wani aiki wanda bid'a ne ko kuma ya samu wata zamiya malaci wa qad yakunu zalika an hawa yana iya zaman wannan abun akan bin son zuciyar shi ya san ba daidai bane ba kawai zuciyar shi ta biya ba a ijtihadin khati'un ko kuma ijtihadi ne ya sai kuskure yake cewa au zalalin ko kuma zamiya ce au ta'wilin sa'iq ko kuma wani tawili ne wanda ya halatta sai tawilin abu kaza amma sai fada ka abin da ke ba daidai ba au ghairi sa'iqin ko kuma tawili ne wanda ma bai halatta ba min ba'd yake cewa man yahdusu minhum zalika daga wasu daga cikin wadanda irin haka yake yi afkun musu to koda mutun yayi ba a ɗorawa ta hiyar suna wannan aikin sai dai a ɗora masa shi wannan aikin ni da na aikata aikin da ba daidai ba ni za a ɗora ma ba za a ɗora ma ta hiyar suna saboda wannan nassi ne na shari'a qur'ani ne da hadisi in ka ce ta hiyar suna ka ɗora ma kenan ka ɗora ma qur'ani da hadisi dan me za ka hukunta ko kuma ya za ka hukunta qur'ani da hadisi akan aiki na ne ba haka ake ba malakin lakin amma sanannen abu ne min al-ma'lum bi darura wani abu ne wanda yake sananne dole annahu laysa ala zalika manhajuhum wa aqidatuhum cewa manhajin ahlus sunna ba aka haka yake ba ba aka aqida su yake ba haka aqida su ba aka haka take ba dan wani yayi bid'a ko wani ya wani aikin na abinda ba daidai ba to ba dora ma manhajin wannan malaci wa laysa kullum ala zalika kun ba dukan suke kan haka ba bal bari dai al aksu bari dai saban haka in shi yake yawa malaci fahum la yujizuna zalika ba sa halatta haka wani yayi kuskure kawai sai a kalle shi a ce ai wannan abin tunda malam wani aikata kawai alƙali a cikin tahiyar sunna babu wannan a ce wani ya yi kuskure kuma a kasa faɗin wannan kuskura a ce ai wannan kuskura a kan shi da to wannan shi ne abin da ke gagarar duk mutumin da zai bi bin son zuciya ko dan bid'a shi yana ga cewa idan abin da yake da alaka da addini idan malam wani a matsayin da yake na malamta an yayi to wannan aikin ya sha alhalin kuskure ne to duk wani aiki da za a aikata in da ya fita daga cikin sunna fahum su ahlu sunna la yujizuna zalika ba sa halatta wannan abu wala yuqirruna al-khata'a wadh-dhallata ba sa tabbatar da kuskure da zamiya wala yutabi'una al-muqti'a sannan ba sa bin mutumin da ya kuskure wala yaqtaduna bihi fi zallatihi ba sa koyi da shi a cikin batar shi tafarkin bid'a ba an yi maganganu da yawa an rubuta abubuwa da yawa a yau an kasa ture su kuma ba haka nan bane ba kuma kowa ya ba haka nan bane ba sai dai a ta me a ta kwarance kwarance a ce ya za a ce kamar wani malam wani ya kuskure a huwa bashar yukhti wa yusi na adam ne zai iya kuskure duk abin da zaka doka na malami ka doke shi ala basirati abin da ya daidai ma wafaqa alkitab wa sunna halas tahiya ta zo daidai abinda kuma ya saba ma wannan sai aje mushi yana yawa fahimta sai bai ba kaga uzurin da Allah zai bashi ba irin shi bane uzurin da Allah zai baka kai kun fahimci abin da ya hudin nan ba daidai bane ba amma sai a ce kawai ka zama ka duba ka nan kwanan nan wani wani yake ambata wani shehu yake cewa wannan shehu in wuta yayi yace su suna tare da shi a wutan nan wallahi wani matashi ya dana ana ana ta haska shi ana nuna shi in ma wuta yayi su can suka yi in bai shiga aljanna ba busu sanda subhanallah wannan wani irin tunani ne wannan wani irin addini ne subhanallah ka bar Allah ka bar annabin Allah ka shiga rudani wallahi yan uwa abin da ya shari addini ya wuce wasa fursa ce guda ɗaya wanda bata mai mutuwa barka zama mutuwa ka ce rabbi laula akhartani kuma a jinkirta maka baka ita ba kawai an kare an kare kawai in ka tafi kuma da wannan abin da ka tafi da shi ne za a maka muhasaba in ma annaim al-abadi aw ash-shaqa al-abadi ko azaba dawwaman ma ko kuma ni'ima dawwaman ma da wannan abin da kake ne a nan gidan duniya dan me zaka tusa wasu ashkhar ka bar Allah da manzon shi Allah ce kaza manzon Allah ce kaza duka ba ruwanka da wannan maganar da wane wadi ita ce abin lura da ita wajibi ne mutum ya rika ma kan shi kama kanka adalci kar ka ɗauki yukin da ake da duk abin da ake karewa zai za ka mutu kai kaɗai za a saka ka cikin ƙabarinka ka rika tuna wannan lokacin ka tuna wannan lokacin wa ake cece ka babu sai ka zo ka biya duniya ka biya wane ne saboda a ce ku ne ɗan gaba gaban kaza kai ta faɗin abubuwan da ba haka nan ba ta'addanci akan Allah Allah yana magana wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku ji tsoranta sai kuma kana ga cewa in wani bai shiga ba in ya shige ta ku kuna tamba manzo sallallahu alaihi yake cewa mutumin da yi kowa jin dadi a duniya idan bai ba da aljanna bane ba idan ka tsoma shi a wuta aka hudu shi sai ya rika rantsuwa da Allah rayuwar da ne ta duniya gaba ɗaya mai muwar in ya shafi a dalilin tsoma da aka aka hudu shi daga cikin gidan wuta sai ya rika rantsuwa da Allah cewa wahala ya rika sha Nam? A kwanan an ce akwai wani ya mutu wani ya ce zai shiga ya raka shi. Saboda mustawan da suka kai da yadda shaidan yake zika mutum akan abin da yake ba daidai ba, ba abin da musa. Allah kare wallah ke Allah mai fitar da mu gaba gida. Malik ya ce wala yaqtaduna ahlus sunna ba sa koyon wannan mutumin da ya zame fi zallati a cikin wannan zame yake yi. ba ka lika ko a ce ai tun da kai malam wani an kare shi kenan kaza yanzu mutum da mutum nawa wanda ake ga cewa ya cikin tahi ahlus sunna amma a lokacin da ya bar hanya me yake yi wannan barin hanyar da sai a bar shi da abin shi idan yana da mushi nasiha a hada committee a hada wanda zai su je su zauna da shi yanzu tsoron Allah abu kaza da abu kaza da abu kaza idan Allah fahimtar da shi ya fahimta halas in ko bai fahimta ba ya ja gaban kai shi kuma an fake shi al'amari na Allah ne addini na Allah ne ba na wani bane ba ba wata fi'a bace ko wata jama'a ko suwa ne ko suwa ne al'amarin Allah ne malaci fal aslu indahum asalin tahiyya a wajen ahlus sunna alkitabu was sunna shi littafin Allah hadith alqur'ani da hadisi malaki ta bi'timadi dalili ta hanyar dogara da dalili da yake cewa bi'timadi dalili laysa ghayr za a dogara da dalili kawai banda wani abu wanda ba shi ba tunani da ra'ayi da ina ganin dama da tunanin gidan suwa da tunanin gidan suwa ne ko garin suwa ne ko garin suwa ne ko ango suwa ne ko angusuwa ne ko kasar suwa ne ko kasar suwa ne ko wani irin nashi amma idan muka ce za mu yi qur'ani da hadisi mi za mu yi sai kowa ya bar nashi mu zo mu haɗa akan mi Allah ya ce mi annabin Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam amma in tunani ne har abada ba za mu taɓa haɗuwa ba dole a shiga cikin rigimar saɓani wanda ba a sanar da za su daga cikin shi ba amma ya ce ƙur'ani da hadisi halal da abin da ta cewa kai abakar ta cewa iya abin da za mu yi shine kawai za mu tsaya ne mu dukufa mi Allah ya faɗi mu yi aiki da shi mi annabin Allah ya faɗi mu yi aiki da shi wannan magana ta gani malika ta wal aslu fi ahli sunnati asali akan sahiya ta ma'abuta bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malika ta al haqqu gaskiya wal adl da adalci wal khairiyya da alheri wal istiqama da tsayuwa daren dakam akan abin da yake addinin Allah ne wa ma yaqa'u abin da zai iya faruwa min afradi na ɗaiɗaiku daga cikin su min al khuruj na su huta daga wannan asalin abin na gaskiya da adalci da alheri da tsayuwa akan addini malika ta'ala al haqqi yunkirunahu wa la yuqirrunahu ahli sunna suna inkarin duk wanda zai huta bar gaskiya ko adalci ko wannan tsayuwa akan addini duk wanda ya huta za mu shi inkarin haka wala yuqirrunahu ba sa tabbatar da mutum akan wannan malai ce wa huwa qalilun nadirun tare da cewa kutan ma da zamiyar wani abu ne wanda yake kadan yace bihamdillahi godiya ta tabbata ga Allah yace wa huwa ala ghairi manhajihim sannan kuma kuta da zamiyar nan ba ta tsari kenan kai da ka huta ba tsarin bane ya huta shi tsari iya na kaman da yake malai ce wa hada bi khilafi ahli al-ahwa wannan husabanin ma'abuta bin son zuciya wanda suke kan bid'a فإن مناهجهم للي ذاك سام منهجنس تقوم ينا تسيوا على الابتداع أكن كركري يولي سي كركري بدي أصحابوا ينزل سي زمنا أمين تكوها يسيبو كوي كذا با نفس القرآن با حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والظلم ده ظالمتي والعدوان ده كيتر إياكا والحوا ده بين سنزوتيا malai wa qad ya'dusu minhum yace yana iya yiwa ya faru ya afku daga cikin wasu daga cikin su aw min ba'dihim ko wasu daga cikin afrad na wanda suke ma'abuta bid'a ma yuwafiqul haqq abin da yake daidai da gaskiya zaka isa mu shi tafarke shi bid'a amma aiki kaza da aiki kaza da yake aikatawa daidai ne akan sunna yake malai haka yana iya yiwa a samu daga wasu daga cikin su amma akan abin da yake tafarke shi tayyib bid'a ce amma za a iya samun gaskiya tare da shi adalci kenan malika ce ahlul ahwa'i ghaliban yake ta lakin sai dai alhaqqul ladhi yasduru gaskiya da take zawwa an ahlul ahwa'i daga ma'abuta bin son zuciya ghaliban so da yawa malika ya kunu multabisan bil batil sai ka samu an dan gwama ya shi an dan fente shi da abin da yake ba daidai gin ba mafi yawa kuma haka take faruwa sannan malika ta wala yanfariduna bihi ba sa huddo gaskiyar ita zallanta sai an shika an huta an yi wasu abubuwan da kuma addini bai rarrasu ba malati wala yafariduna bihi yake ta an ahli sunna su ba su suka ke banta da su su kadai ba abin da yake daga sai zaka samu ahli sunna suna kira akan shi bal yakunu inda ahli sunnati min al-haqq wal huda ma la ma la lubsa fihi amma zaka samu a wajen waɗanda suke ma'abuta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zallan bi zaka samu gaskiya da shiriyar da babu gwama ya komi tare da ita to wannan malam ya gama magana akan abin da ya shahi kenan zai iya yiwuwa a samu wani wanda yana da awar sunna amma kuma zai iya yin kuskure idan ya kuskure za a hukunta mushi kuskuren shi shi ba za a hukunta mu qur'ani da hadisi kuskuren wani ba ko kuskuren wani nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi al-ihtisab 'ala al-bid'i wa ahliha wajibun shar'iyyun wa laysa zulman اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله